yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna dai wannan babi na idgami almutaqaribai ne ina jin saura baiti hudu mu kammala wannan babin insha Allah wannan shine darasin mu na 26 a cikin littafin mu na Shadibiya a wannan rana ta Laraba wanda shine 19 ga watan bakwai hijirar manzo alayhi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda kuma ya dace da uku ga watan uku miladiya 2021 um sai ce mana to bayan da yayi mana bayanin harufa da ake shigarwa a cikin junansu to sai ya zo mana da waɗansu mutarazat waɗansu ‘yan togaciya da kuma waɗansu abubuwa na ikhtiyari na zaɓi ga dukkan mutumin da ainihin yake karatu da wannan riwayata al'imamu susi ko kuma ma wani wajahin da wani ya masa muwafaka yace wala yamna'ul idgamu idh huwa aridun imalatakal abarari wan nari asqala idan muka duba imamu susi ka'idarsa shine idgami ko dai mutamathilani ko mutaqaribaini ra'un a cikin ra'un wafin lami ra'un wahiyar firra wa ƙuzhira zuwa ƙarshen baiti duk ana suna shiga cikin juna ra'un a cikin ra'un ra'un a cikin lamun ko lamun a cikin ra'un to idan muka duba ra'un mai kasara wacce alifin ya riga menene wajibinta wajen imamu susi shine imala ga abin da yake kafin ra'un din in muka je can a cikin babi na imala zai ce mana wa fi alifatin qabla ra qarafin atat bi kasrin amil tud'a hamidan wa tuqbala duk lokacin da ka samu ra mai kasara kafin ita an samu alif to wannan alif din za ka yi masa imala ko kuma ce ma kaula alif da ta su suna itlaqin me abinda suke cewa kawai shi alif shine mumal me yasa saboda sautin alif din shi yake samun kaso mafi tsoka na imala ba wai harafin da ke kafin shi ba yanzu misali annaheri annaheri in ka ce annahe wannan ya din da sautin menene na alif ne ba na ha'un ba to shi yasa suke cewa al-alif huwa al-mumal alifin da shi ake wa imala baitin da na karanta yace wa fi alifatin a cikin alifofi qabla ra'a wa fi alif qabla ra'a qarafin atat bi kasrin wa fi alifatin qabla ra'a qarafin alifofi da suke kafin ra ta karshe ra'un din nan atat bi kasrin kuma tazo da kasra kaga banda dhamma banda fataha to sai ce amil kayi mata imala a wajen wato du'a ina majmu'ar malan kisa'i suwaye majmu'ar malan kisa'i ina mamun naka mamunka zai yan da imamun nake so ba limamin ba bayan Allah ya kuka shiru ina ina yan abin nan malaki sa'i kaga shi yasa nake so na rika nake takaddada tana hannuna kuma yanzu sun saka su yi shiru a ba kai bane malam umar wane ne malam tud'a malam tud'a eh malam hasan juna masa wai malam tud'a durul kisai durul kisai ina madamu an abu amr yawwa suwaye mamunka eh a asuwa ne ne dai yawa banda kai majamuwa abu amur malan karka zuwan takardun nan duk sun yi likimo baka zo da su bako? to malin su ne dai ne wane ne malin hamidin malin hamid abu amur shi kenan to kaga da yace amil tud'a hamidan dole ki sai da kuma abu amr abu amr bi aka malihi in ka ce abu amr kaga kenan da duri da susi su suke cewa al fujri anneri annaheri duk su suke yin wannan imala kubra haka ne to mu koma baitin mu na yau sai ki ta wala yamna'ul idgama idgamu kai ولا يمنع الادغام اذ هو عارض ايه شنو فاعله ولا يمنع الادغام shi idgami ba zai hana ba idh huwa aridu tunda shi ba kone zuwa yi to anan abinda zamu kalla ita ra'un abubuwa guda biyu sun tattaru da ita dayan yana wajabta imala ɗayan kuma yana kore ta tunda da muka ce wa fi alifatin qabla ra tarafin atat bi kasrin mun ce kasara to yanzu idan za a yi idgamin harafi me ake masa daure shi ake ashe kaga idan aka daure ra'un babu kasara kenan sababin imala ya tashi daga aiki to amma me me aka fara samu sukunin ko kuma harakar harakar to sai ke cewa wala yamna'ul idgamu idhu huwa aridun idgami ba zai taba hanawa ba don shi ba ko ne me ba zai hana ba imalata kal abarari wannan kafin din zai dauki ma'ana biyu ko dai ya zamo kafin tashbihi ko ya zamo kafin ne na al-mukhatab idan kafin mukhatab ne to kaga sai ya zamo kaman inda yake ta in muka duba farkon surta al-imran da yazo maganan imala da yake ta wa ibza'uka tawrati tawrata wa ibza'uka tawrata ma rudda husnuhu kaga ibza'uka anta ayyuhal muqatab kaga ibza'uka kaga shine fa'ili wannan din an yi isnadin fi'ili zuwa ga fa'ilihi at-taurata sai zan fa'ulin bihi to kaman wannan wala yamna'ul idgamu idh huwa aridun imalatakal imalataka anta to sai ya zamo imalata shine fa'ulin bihi anan ko wanda kafin mukafaf ne ko kuma ya zamo wannan kafin din kafu tashbihi ne sai zama wala yamna'ul idgamu إذ هو آرض إمالة مثلي مثلي الأبرار kenan ta zama kafa ta shibe ko gane wannan bambancin to to sai yake cewa wala wala namul iyam naqul idgamu idhu huwa arid imalata kal abrari ah innal abrari innal abrari kalla inna kitabal abareri lafi illiyin kalla inna kitabal abareri lafi to yanzu yi idigami kai wasalu inna kitabal abareri lafi kaga da sai a ce abaralla saboda me saboda babu kasara abinda zai wajabta imala babu shi shine kasara to sai malam shadibi ya nabba hadda mu yace to anan mu yi hankali ba ko ba zai kori dan gida ba tunda shi wannan idgamin bako ne ba zai zo ya samu abin nan kasara tana gidan ta ya kore ta ba yana tafili saboda haka wannan idgamin ba zai kori imala ba dole kai imala kaza ka ce inna kitabal abare lafi inna kitabal abare lafi mu karanto wannan ayoyin na allazina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النير ربنا malam susi wa malin zalimina za mu ce minan sai rabbana ko? akid mutu akid wadda mutaradde kun fahimci bayanin? wa malin zalimina min an sayar kuma ga rabbana shi ba kun ga za mu shigar ko? za mu shigar rukuni? malam hasaru za mu shigar? min an sayar rabbana? za a shiga ƙaunar wahida ko kufi ƙauna ne to ku koma ku kallo ƙa'idan muta idiga mai muta masu dane iza lam yakun ta mukhbirin yawa yawa wa ma awal muktasi tanwinahu awal muktasi tanwina um sakala malam su sai kai yanzu in ga alƙali fa kusa da kai kuma kace kuma kace za a shigar ai ba za mu shigar da wannan ba tunda min ansirin rabbana ba za mu shigar da ita ba tunda munawwana ce ba za mu shigar da ita ba eh ha min ansirin rabbana ai ba za mu shigar tunda munawwana ce munawwana ce ba za mu shigar da ita ba yawwa wata waffana ma'al abare rabbana kaga a cikin wannan abin nan din sai mun samu guda biyu to saboda haka kenan zamu imala idgami ba zai kore ta ba shine wala yamna'ul idgamu idh huwa aridun wato takadirin baitin wala yamna'ul idgamu saqilu wannan azqala ba afa da tafdhil bane ba sifa ce ta shi al-idgham ma'ana domin ai idgami in muka duba sai me ake wa harafi na biyu wanda al-mudgham fi za a yi masa shadda azqala kenan mushaddad ba wai yana nufin idgami shine asqal ba domin menene asalin fa'idar yin idgami takfif to in kuma ya zama shine sakila ai kaga sai a bar shi saboda ka wancan azqala din sifa ce ta al-idgham kenan wala yamnaqul idgamu al-mushaddad imalata wato idhu aridun imalata kal abarari wan nari mun bayyana wannan to sai baiti na gaba sai yace wa ashmim wa rum fi ghairi ba'in wa mimiha ma albabi ma alba'i aw mimin wa kun muta'ammila wannan ka'idodi ne dai wanda yusa nasu biha ربما لا تطبق في القراءه yake ce maka wa ashmim wa rum nan wa ashmim aurum don ba za ka iya hada su lokaci ɗaya ba ka samu ka yi ishmami ka samu ka yi raun a cikin duk wannan abin da muka faɗa na idigamul mutamasilai ne da mutaƙaribai ne amma sai muka togaciya fi gairi ba'in wa mimiha ma'al ba'i au mimin banda hali hudu inda ba da ba ta hadu ko ba da mimun ko mimun da mimun ko mimun da ba'u to nan ne ba za ka yi wannan fuskokin ba to ai ma ba za su yi ba shiman ba zai yi ba yanzu menene ishmami wal ishmamu itbaqu shifahi bu'aida ma yusakkanu kaga nu nu nu kaga mutum zai mashi batarinsa haka yanzu iyaka na abudu wa iyaka na sa'in kana so ka ce wa mai kallon ka zamma shi a kai na sa'in mun gane ko? to ashe tun da ishimami shi ne ishara zuwa ga harkar da aka shafe to da babin da mimin aina suke fita a lebuna to kaga ashe furucin mimin da ba'un ko mimun da mimun ko ba'un da ba'un ba zai haɗu kuma da ishimami ba misali nusibu bi rahmatina ga yamin yadda zai yiwu ka ce za ka ishimami nusibi ta ga za ka da nusibi ba zai kace nusi nusi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba nusibu bi rahmatina yu'adhibu man yasha yu'adhim man to yanzu ya zaka yu'adhim to da wannan laifin kuma zaka yi shi ba mai ba zai yiwu ba kaga ba'un da ba'un ba'un da mimun ko mimun da mimun kamar me ku kawo mana misali ya alamu ma fi samawati kaga zai ce ya alamma ya alamma yanzu ya za a iya yin ishmami ishmami ba zai yiwu ba ko kuma mimun da ba'un أليس الله بأعلم بالشاكرين بأعلم بالشاكرين بدأ يوبا شمال بدأ يوبا أنا أما شي روم زي إيه يوبا سبب روم شيني هو الإتيان بنصف الحركة هو بثلثي الحركة الإتيان بنصف الحركة هو كما بثلثي الحركة مثالي نصيب برحمتنا da kaga annan kana da hali nawa uku nusib bi rahmati bi rahmatina kaza shida nusib bi rahmatina nusib nusib bi rahmatina to zaka iya yin rawun amma kuma in kai rumi kaga babu idigami nusib bi rahmatina nusib bi rahmatina nusib bi rahmatina babu da rabin damma wasu sun kara sun ce banda fa'un da fa'un shi ma ba zai yiwu ba ta'arifu fi wujuhihim ta'arifi ta'arifi yanzu ya zaka kai ishmami anan ba zai yiwu ba zaka yi raumi ta'arifu fi wujuhihim ta'arifi ta'arifu fi kun ga dan fisgan harkar zaka yi ikhlasi zaka dan fisgi rabi ko kuma sulufi kashi da akan uku to shine ke ta wa ashmimu wa rum kai ishmami ko kai raumi fi gairi ba'in wa mimiha amma banda ba'un da mimun ma'ana ba'un da ba'un ba'un da mimun ma alba'i wato ba'un da ba'un ko mimun da ba'un aw mimin ko kuma ya zamo mimun da ɗaya daga cikin su mimi wata ko ba'un sai ce wa kun muta'ammila ka zan mai kula kwarai sosai abin yana buƙatar sai yawa sai an sai an kula sosai to sai ya ce wa idgamu harfin qablahu sahha sakinun asirun wa bil ikhfa'i tabbaqa mafsila mun gane ko haka ne yace wa idgamu harfin qablahu sahha sakinun asirun shigar da harafi wanda kafin shi akwai sakini kuma sahihi abu ne mai wahala akwai wata fa'ida da abu shama ya rubuta barin karanta muku ita tana da matuƙar muhimmanci yanzu misali kamar yadda ya kawo mana kurril afuwa wamur afuwa wamur afuwa wamur afuwa wamur من بعد ظلم من بعد ظلمه من بعد ظلمه من بعد ظلمه kuji ka'idar da yake cewa sai ya ce wa amma ma qablahu sakinun sahihun duk harafin da zaka shigar alaramma ya zamo kafin shi sakini ne sahihi fala ya ta'atta idgamuhu illa bi tariki ma qablahu ya ce idgamin nan ba zai ba sai shi wancan sakinin kayi masa ya haraka ya ce wa in khafiyatil haraka ko da ku ta boye kun gane abin da yake cewa bari in karasa ku ce sai ce fa in lam yataharrak in ko wancan harafin sakini na farko bai samu haraka ba bai motsa ba in hazafa al-harfu alladhi tusakinuhu to shi wannan da kake son ka shigar goge shi zakai ga baki daya wato alladhi tusakinu al-idgham wa anta tadhunnu annahu mudgham kai kana zaton ka shigar da shi a shafe shi kai ga baki daya sai ce wa dalilu zalika dalilin wannan abu da ya fada yace annal araba su larabawa idza adgamat idan ta shigar idza adgamat nahwa zalik in ta shigar da irin wannan fil kalimatil wahida a kalma daya harakati sakina to sai su motsa wancan harafi sakine nahu kaman ista'adda yanzu ya asalin ista'adda yake ista'dada ista'dada to sai kake so ka shigar da dalin a cikin dalin kuma ga wancan ainun sakina ya zaka yi yanzu me kai ma ainun din fata kun gane abin da yake so ya ce bari kai ƙarshe za ku gane ya ce kaman kuma ista'affa kaga ista'affafa asalinsa kenan ista'affafa to amma sai ka ce ista'affa yanzu me yasa ka yi wa ainihin fata domin ka samu daɗin shigar da fa'un sakina cikin mutaharrika sai yake cewa kamar yadda ya zo kuma ƙur'ani in tubdu sadaqati fa ni'mahi fa ni'mahi mun dauki kira masu kasara me asalin sa fa ni'ma mahi ni'ma ne me yake ga ainun sukun to amma yanzu tunda kana so ka shigar da mimun sakina a cikin mutarika dole kai mata kasara kaga sai ka ce fa ni'mahi shi kansa kalun da abu abu da suke ikilafi dole ikilafin nan naka sai ka ji kaman kai abin nan fa ni'mahi fa ni'm dole ka fara ta dan shigo in ba haka ba sai kai hazafin wancan nabiyun da kake so ka shigar kai baka san kayan zafinsa ba to wannan abin da ya rage mana damuwar ya za ka samu sakina na su tabbata yanzu washta'alar ra'asu shaiban washta'alar ra'asu haka ne yawwa ra'asu shaiba ko da yake wannan ibdali yake ba shi nake so ba ara shaiban ba ba shi nake so ce ba yawa kaifa nukalin mankana fil mahdi mahdi to yanzu ya nuna ban yadda za ka ɗaure haƙun ɗin nan cif kuma ka yi idigamin dalon a cikin sadun ba zai yiwu ba dole sai ka ɗan motsa ta ko ƙaƙale kaifa nukallin man kana fil mahdi sabiya mahdi sabiya dole sai ka dama mahassabiya kaga mahassabiya mahassabiya dole mahassabiya kaga ba daidai yake da mahassa mahassabiya ka ta samu ta kasara baka da zabi akan haka ko da misali wa hum yakhsimun kaga yaqsimun qalun da abu abul ikhlas suke kaga yakhsimun yakhsimun yakhsimun dole sai sai ka dan wannan dasu sai ka dan motsa shi to tunda mun fahimta haka to ga ga misalin da ya kawo sai ce wa idgamu harfin shigar da harfi qablahu sahha sakinun kafin shi sakini ne sahihi asirun abu ne mai wahala sai ce to wabil ikhfa'i nan al-ikhlas yake nufi to ta hanyar ikhtilasi shine rawm tabbaka mabsila kai abin da ya dace sai ka maka misali khudhil afu wamur khudhil afu wamur afu wamur afu wamur kaga wannan fa'un din dole ta dan motsa tunda kana so ka shigar da wawu a cikin wawu to me yasa yace maka menene qabla husa sakinun dan ya nuna maka idan sakin ne baka da wata matsala wannan maddin zai sa ka daure wancan baka da wata matsala yanzu misali kaman arrahmanur rahim maliki ba wani abu wannan dan da kai ya baka dama baka da wata matsala alif din nan sakini ne amma harfin madd ne harfin madd ne ko kuma abin nan din ka kawo mana misali ya kawoma misali kaga lin ne wannan tsawon jan da kai ya baka dama baka samu baka sha wata wahala ba yawa sai ke ce maka khudhil afu wamur afu wamur anan al afu wamur al'afu wamur al'afu wamur al'afu wamur kaga zaka ji wannan fa'un din wani abu mai kamar idan kaɗan ya shige ta al'afu wamur ثم من بعد ظلمه بعد بعد ظلمه بعد ظلمه بعد ظلمه in kan lura ainun dinnan ta dan motsa kadan to anan tunda maksuri ne kana da fuska biyu ko dai kai idgami ko kai ikhlasi بعد ظلمه وبعد ظلمه بعد ظلمه بعد ظلمه بعد ظلمه بعد ظلمه بعد ظلمه dan kasaran haka warabi ba'd zulmihi ba'd zulmihi ba'd zulmihi ba'd zulmihi ah wannan ai muttafaqun muttafaqun alaiha ce tunda yace maka bai ikfa'i tabaka musul ai iktisasi yake maka nufi yace mimma wa fil mahdi mahassabiya kayfa nukallim man kana fil mahassabiya في من كان في المحصبية كيف نكلم من كان في المحصبية kaga anan kayi idigami amma dole haƙun ta dan motsa kaɗan in ka dama za ka yi iktilasi kaifa nukallim man kana fil mahsabiyya ce ta kaɗan wuce to thumma al-khuldi wata aya ce دار الخلد جزاء دار الخلد جزاء خلد خلد خلد kaga in ka duba lamun din nan an samu wani abu mai kama da ikasara lahum fiha darul khuld jazaan ko khuld jazaan khuld jazaan khuld jazaan ka ikhtilafi khuld jazaan ka idgami wal ilmi fashmula inni qad ja'ani min al-ilm ma lam yatika qad ja'ani min al-ilm ma lam min al-ilm ma lam ilm ma hal in ka duba lamun din ya samu abin kama da kasara ko kuma min al-ilm ma lam min al-ilm ma lam قد جاءني من العلم ما لم من العلم ما لم من العلم ما لم shi iktilafi yar dabara ce kawai yar dabara zaka kaɗan fizgi kasar sai ka wuce raumi na tsayuwa ba shi da matsala ba shi da wahala iyaka na abudu wa iyaka na sa'inu aikin kaɗan jirabin bamba ko wa iyaka nasta'in suka ce yasma'uhu al-qaribu al-musghi dun al-ba'id ar-rahman ar-rahim ar-rahman ar-rahim dan rabin kasara kaga an fade shi tunda ya ati fil madmumi wal maksur yana zuwa ga mai damba da mai kasara amma baya zuwa wajen abin nan to yanzu ya zamu mu dabbaka wancan abin da ya fada da yake ta wa ashmin wa rumfi gairi ba'in wa mimiya mu kawo misalai mu ɗabbaka ishimami da raumi mu ga in zai yiwu eh? eh mu kawo abin nan a'a nan bi ai ba ba da mimun ba ma'ana wanda zaka dan baka wanda wanda aka toge ne mu kawo mu ce kaman me yawa kama saliri kama salirihim kama salirihim fiha sirrun kama sarri kama sarri ko akwai da kimni mai ishma mai nake mai zamma nake so yawwa wal mala'ikatu saffa wal mala'ikatu saffa wal mala'ikatu saffa wal mala'ikatu saffa kaga wal mala'ikatu saffa wal mala'ikatu saffa kai idgamin kazalla wal mala'ikatu saffa ka kai kai raum kana so ka ce wa mai saurare wannan wal mala'ikatu ne tu yau mai yaqumu ruhul mala'ikatu tu kaka ce wal mala'ikatu saffa kaga akwai mutum kan wal mala'ikatu saffa nabiyun ba ishmami a cikin sa ina misalin wani mai zamma to ala kulli halin da eh eh yawa fatawafahum malaikan zalimi malaikan Allah kaga malaikan zalimi allazi tawaffahum malaikan zalimi kaga malaikan zalimi malaikan zalimi yawwa man kana yuri thawaba kaga yuridu thawaba yuridu thawaba yuri thawaba yuri thawaba yuri thawaba ne ban kai nuni ga zamba da aka abin nan wato shi ishmami ko da tawa ne ake yi mulmuna aji duk da tawa amma in malami zai da sai kaji a gidaje musamman na ƙarshen ayoyi sai misali wa huwa ghafurur rahim sai sai ka abin nan ghafurur rahim ka nuna cewa abin nan zan ba sai ka tsaya akan ta wannan dai gaskiya abubuwa ne wanda galibi masu sun ma gaskiya la la yasabiluna wannan abin da shafi rawu mishmami wani abuwa ne ne ina ga tunda an ce an gina abin nan akan sauki to rashin yin raumin da ishmamin gaskiya shi ne abin da sauki ina tabbatar da cewa kace wal malaika saffa yafi ma sauki man kana yuri thawaba yafi sauki ba tare da kai wani ishmami ba man kana yuri thawaba to kaga anan zaka yi raumin ka man kana yuri thawaba man kana yuri thawaba kaga ka ban maka wannan zaka yi wuce abin nan man kana yuri thawaba kaga baka ce yuridu thawaba aka da damma kamila ba wayyakum eh yawa idan mazmumi ne kana da fuska bakwai in makasuri ne fuska hudu kasar ma'arrau to su mazmumi yana da bakwai uku da sukuni mujarrad ko kuma ka tare idgamul alkamil uku idgami tare da ishmami daya kasaro tare da raw misali kamar abin da dakta yake abin nan kaman man kana yuridu sawaba kana fuska bakwai kace yuri sawaba kaga ɗaya kenan harka shi da kai idgami kamili barin ba shi ba shi mame yuri thawaba tawassul yuri thawaba kaga uku kenan yuri thawaba in kaga shida yuri thawaba kairo yuri thawaba yuri thawaba ko kuma ka ce yuri yuri thawaba don rabin bamba to shi ne suke cewa bakwai kenan yau a'a shi raum din raum din kasuru da tawassut da mad yurid sawaba shida misali yurid sawaba na kawo damba ko ko rabin damba yurid sawaba yurid sawaba kaga uku ga wancan idigami kamili ba rumba shi mami in ka hada shida to sai kuma eh a'a ba tara ba tsantsa tare da ishmami awon wahami ne kaga tsantsa uku ishmami uku raumi daya shi ne abin da ke so in ce yauwa abin nan raum kullun da kasar yake zuwa ma kaida ce wannan kullun raum ya ce alkasru ma arrau wannan kawai shine ishmami shine zai zo da tawassul da kasar da mad wannan shine abin da yake so in ce saboda haka shi yasa zan bakwai wannan shine ai kaga yanzu misali ko da al sukun yanzu kaman nasa'in fuska nawa gare ka bakwai me za ka ce ɗauri tsantsa uku ɗauri tsantsa da ishimami uku sannan ƙasar tare da rau to haka shi ma wasu ran abin da zai ɗauka kenan shi ne to kaji wannan shi ne eh akwai wani rubutu sai dai in sai dai in ku ba za ka yi kada to banda na saman wannan na ƙasa amma wannan ta to yanzu dai insha Allah ina ga kun san mun dan wuce wuraren wahalar ko in ce mun dan fara wuce wuraren wahalar to abin da zo dai mai sauki ne insha Allah yawa to malam mun gama ku um